ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما حكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan yammaci na daren 27 ga watan jumadal ula hijirar ma'aiki daga makka zuwa madina shekara 1447 wadda ya daidai da 17 ga watan 11 shekara 2025 miladiya ci gaba da darussanmu da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na sheikh muhammad kabir ahmad azare da ke unguwar makarahu ta cikin garin azare jihar Bauchin najeriya sannan muna karatu cikin littafin alwasaya annabawiya na babban malami a sheikh salih bin taha abdulwahid allah ta'ala ji kanshi da rahama zama da suka gabata mun karanta wasiya ta sha hudu da ta sha biyar wasiya ta sha hudu wato ita ce wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa musulmai da su koma zuwa ga addini lokacin da suka kaskanta wancan yaron ya shiru ko ya fita da su koma su riko da addini lokacin da kaskanci ya same su sannan kaskanci zai samu al'umma ne lokacin da sabo ya yawa a cikinta sannan malam ya yi mana bayani cewar to mi yake hana al'umma su koma zuwa ga wato addini lokacin da kaskanci ya same su shine fitunuwa da duniya wato sun fitunu da wannan duniya din ta ruɗe su alhali Allah ta'ala ya ce mana fala taghurrannakumul hayatud dunya kada ku kuskura duniya ta mi ta ruɗe ku domin duniya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alayha ataha amruna laylan aw nahara فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس ita duniya wato kamar ruwan sama ne da ya sauko mi daga sama sai ya gaurayi da ƙasa sai ta fidda yabanya ko riyashar cikin ƙanƙanin lokaci kuma sai wannan yabanya ta ƙaiƙashe ta bushe ta zama karmami to haka duniya take ma'ana cikin ƙanƙanin lokaci za ta gushe ko kai ka mi ka gushe an gane kuwa don haka sai kar ka bari ta ruɗe ka amma duk da haka da yawa daga cikin mutane duniya ta ruɗe su sannan sun fitunu da ita shine malam yake cewa gabar da muka tsaya fa man ladhi ja'ala kathiran minan nas yaftatinuna bid dunya me abin da yasa mutane da yawa suke fitunuwa da duniya shine fitnatul mal fitunuwa da kuɗi yau shine taken darasin mu malam yace al wasiya ko kuma wasiyatu wasiya ta goma sha biyar kenan وصيته صلى الله عليه وسلم للمسلمين أن يحذروا فتنة المال وتوصية النبي ga musulmai da su kiyaye fitinar kuɗi yanzu duba la'ai da masifu da suke faruwa a duniya za ka samu me a bayansu kuɗi yanzu da america trump ya ce zai yaƙe mu me yasa zai yaƙe mu kuɗi yake so yau kuɗi yake so yanzu in aka daidaita kuma za ka samu to za a yi kasuwancin makamai bayan an gama sulhu najeriya an ta shiga tai kaza tai kaza to kuma za ka samu zai ce to muna da makamai na zamani na yakan abokan gaba na haka za a saya an gane idan kuma ya zo zai yi yakan ma to ma'adananku za su je su ɗaɗɗebe muku daman shekara ashirin a baya talatin arba'in sun zo koyan hausa sun auna duk wuraren ma'adanan tun daga sun zo yakin dama yadda ma'adanan suke anan za a matsawa yakin ana yakin ana ɗeba ma'adanan dukka abin da kuke da shi na ƙasa za su jida abin da za su jida da sunan suna yin me suna yin yaƙi wannan idan mutane sun karanta tarihi shi ne duk abin da ya faru iraki me yasa aka tumbukar da saddam hussein duk wani abu da za a faɗa shi ne nafat waɗannan ma'adanan da suke da shi wasu ma'adanan shi da kansa saddam hussein ya cewa wasu ƙasashe ne kaɗan suke da shi a duniya in ka cire iraki bai wuce ƙasa biyu ko uku ba to irin waɗannan ma'adanan sai a zo a me a yaƙe ku saboda su don haka dai fitnatul mal fitinar dukiya mala yace kulna fil jumu'atil madiya a juma'a da ta gabata kasancewar malam khutba yake yi yace mun ce innal ladhi mana'a kathiran minan nas an yastajibu lillahi wa lirasulihi sallallahu alaihi wasallam wal iftitanu bid dunya wa zinatiha wato lalle abinda ya hana da yawa daga cikin mutane su amsa wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine fitinuwa da duniya da kawarta wato duniya ita in tana yi da kai ba ka zaci za ta daina yi da kai ba ko yanzu duk babba da yake jin jiniya zai tunanin wata za a daina kada masa ita zai ga kullun cikin jiniyan nan ne amma wani lokaci kuma cikin kankanin lokaci daga nan kuma sai ka ga ya dawo raka shi ma wanda ake wa jiniya ma'ana gwamna ne ya sauka a gwamna yanzu yana raka wani gwamna da ake wa jiniya yana raka shi su je su campaign an gane kun ga duniya kenan amma lokacin da take kan rudanka ba sai ka ce zaka taka kowa zaka taka duk wanda ya shiga gabanka mala yace wasababu fiftitanin nasi bid duniya huwa hubbul mal sababin da yasa mutane suka fituni da duniya shine son kuɗi duk wani yanzu laifi da kuka ga ana aikatawa na zunubi me yake janyowa son kuɗi in ka tambayi mazinaci me yasa yake zina sai ya ce masa da yana da kuɗi ita kuma wacce ake zina da ita fasa saboda tana son me shi ya fituni da kuɗinsa baya sanya kudin ta yanda ya dace ita kuma ta mutuni sai ta samu kudi koda ta hanyar da bata mi ba bata dace ba shikenan in ka samu dan luwadu haka ne an ce yayi luwadu zai samu mulki ya samu kudi shi kuma wanda zai da luwadin da shi shi ma saboda yana son me kudi shikenan in ka samu marowaci kamar yan siyasa mu na yanzu me yasa federal ta ba ku kuɗi ku raba wa talakawa ba za ku raba musu ba kuma ba za ku musu aiki ba saboda sun fitini da kuɗi sai sun tara kuɗin kawai ba za su iya wa mutane mi ba za su iya wa al'umma aiki ba don haka al'ummar tasu ka duba wasu yankunan miya da kasan ba hukuma ba makaranta ba asibiti ba tsaro ba ruwa ba abin da gwamnati take maka kaman babu ba hanya sai yaudara da ƙarya saboda su masu mulkin sun fitini da kuɗi an ba da kuɗin biliyoyi ya zo yawa yankinsa aiki amma ya fitini sai ya tara wannan kuɗin ko sai ya taskance shi da ƙarshe kuma sai Allah ya cira albarka a kuɗin da yake na haramun ne sai ka ga maimakon ya amfana da kuɗin ko sai ya siyo macizai daga ƙasar waje ya kiwata su kun ga shi kenan Allah ya ɗeba albarkar kuɗin Allah ta'ala shiryar da mu faman iftatana bil mal iftatana bid dunya mala yace wanda duk ya fitini da kuɗi ko to zai fitini da duniya waman iftatana bid dunya ittaba'a hawahu wanda duk ya fitini da duniya to zai bi son zuciyarsa waman ittaba'a hawahu lam yastajib li amri Allah wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma duk ya bi son zuciyarsa to ba zai amsa umarni na kiran wato umarnin Allah ba da umarnin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kun ga da fitina take girma ko daga kadan daga kadan daga kadan qala ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa fa in lam yastajibu lak idan har ba su amsa maka ba fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum to ka sani san zuciyarsu suke bi wal malu fitna kudi kuma daman fitina ne qala ta'ala Allah yana cewa innama amwalukum wa auladukum fitna sani dai dukiyoyinku da ‘ya'yanku fituna ne, wa ƙala sallallahu Alaihi wasallam, sana annabi sallama yana cewa, Inna li kulli ummatin fitna wa fitnatu ummati almal. Annabi ya ce, Kowace al'umma akwai fitinar da ake jarabanta da ita, fitinar al'umma ta shine dukiya. Ya za a yi kawai su tara mi. Ba kwa mamaki yanzu maimakon annabi sassan ya ce Allah ka sanya arzikin gidan Muhammad ya zama abincin yini shi yasa annabi ya ce duk wanda ya wayi gari yana da abincin yinin sa yana da lafiya a jikin sa yana da aminci to kamar an tattara mar duniya ne amma mu fa yanzu wallahi kudin da ƴan siyasa suke diba ko a hankali ma ba su da hankali a hankalce ma fa saboda kudi ne ba wai na uzurin ka ba ba na uzurin ƴaƴanka ba ba na uzurin danginka ba in yankinka ne ma ya wuce uzurinsu kuma ka ba kai ɗaya ka riƙe sannan ka zo ka ga duk ‘yan yankinka don ƙarya ka zo kuma kana cewa za mu yi muku kaza in kuka ƙara zaben ku za mu muku kaza kana ta musu ƙarya amma an baka kuɗin kuma duk ka tare ka cinye wannan yankin namu idan kuka ga tafiyar da ake kun san ba daidai ake tafiya ba ba ilimi ba asibiti ba kaza ba kaza sun fitini da kuɗi kuɗin al'umma duk ya zama nasu gadansu sai an je lahira wal insanu bi tabi'atihi yuhibbu al mala hubban shadida mala yace shi ko dan adam bisa ɗabi'ar da Allah ya yi shi yana son kuɗi so na hauka qala ta'ala wa tuhibbuna al mala hubban jamma Allah ce kuna son kuɗi so mai yawa wa qala ta'ala fi wasfil insan sannan Allah yana faɗa game da siffanta mutum wa innahu li hubbil khairi la shadid alkhair almal lalle shi dan adam game da son kuɗi mai tsanani ne ma'ana zaka ga asubar fari ya tashi ina zai tafi neman kuɗi amma neman lahira bai tashi kafin asuba la ba zai yi ba amma neman kuɗi fa in tsakar dare kace ya tashi zai tashi وبسبب حب الإنسان للمال تجد الكثير من الناس قد حرص على جمعه بالليل والنهار ما ليش سبود son ɗan adam ga kuɗi ko zaka ganshi zaka sami da yawa daga cikin mutane suna kwaɗayin tara kuɗi da daddare da kuma rana dare da yini wala yubali min halalin kana am min haram abin da kai shine ba za su damu ba ta wace hanya za su same shi ta halal ko haram wannan kuma yana daga cikin alamomin tashin alkiyama mutane za su daina damuwa ta ina za su samu kuɗi burinsu kawai su mi tara shi burinsu kawai su tara shi yasa da yawa an samu kuɗin amma kuɗin ya zamo ba shi da albarka saboda Allah ya cire wa mutum tunani mai na daidai da ya samu kuɗin sai je kawai ce anguwarsa yake so ya sai gaba da kun ga Allah ya cire mata tunani mai kyau ai ta tsada amma yana biya yana sai gidan ai ta tsada yana sai yana wannan yana gamawa ya sai anguwar ya gama gine ta sai mala'ikan mutuwa zai ɗauke shi ko gidan bai shiga ba kuma haka ne yake faruwa dukkan gwayar anguwanninmu ku je ku gansu akwai masu su amwaluna li zawil mirasi najma'uha wa duruna li kharabid dahri nabniha kudi da muke kokari mi ta tarawa amma gada muke tarawa gida a zamani muke ginawa shi حتى لقد افتتن بعضهم بالمال فترك الطاعات كالصلاة وغيرها har wasu suka fitinu sashin su suka fitinu da kuɗi sai suka bar biyayya kamar sallah da waninta waqtarafa almuharramati kariba wa ghairi wasu kuma suke kusantar abubuwan da aka haramta kamar riba da waninta yanzu nawa ne dan kasuwa an ya ga makwabcinsa ya fi shi jari dan haka yana kawo kayan da ba kawo sai ya je banki ya karɓi bashin kuɗin ruwa saboda ya kawo kaya da yawa so da burinsa kawai ya mi ya tara sai ya yi kuɗi ko nawa ne uzuri in ya taso masa maimakon ya daidai da shi kawai sai ya ce a'a sai dai karɓo bashin kuɗin ruwa ƙwada ta'ala Allah maɗaukaki yana faɗa game da insani da game da mutum kalla innal insana la yatagha arwa'ahu istaghna da adam zaka same shi yana ɗaga kansa yana takama saboda ya ga yana da me kuɗi والله عز وجل حذر عباده من أن يفتتنوا بالمال Allah kuma ya gargadi bayansa da cewar kada su kuskura su fitini da kuɗi fa bayan shagilu bi jam'ihi an ta'ati subhana sai su shagaltu ta hanyar tara kuɗin su shagaltu da tara shi su rabu da yi wa Allah biyayya fa qala ta'ala sai Allah madaukaki yace ya ayyuhalladhina amanu ya ku waɗanda suka yi imani la tulhikum amwalukum wala auladukum an dhikrillah kada ku bari dukiyarku da 'ya'yanku su shagaltar da ku a barin ambaton Allah wa man yaf'al zalika wanda duk ya aikata haka dukiyarsa ta hana shi ambaci Allah 'ya'yansa suka hana shi ambaton Allah fa ulaika humul khasiruna Allah ya ce wannan sune hasararru duk wanda yana da dukiya amma mai kwanta kusantar da shi ga Allah take ƙara nesantar da shi da Allah ko to wannan hasararre ne duk wanda ya tara iyalai maimakon su ƙara kusantar da shi da Allah suke ƙara nesantar da shi da Allah shi ma wani menene hasararre ne hasararru kenan da yawa nawa ne yanzu sallah ma ba zai zo ba saboda yana da kuɗi sallah ba zai zo sallah ba saboda yana tunanin in ya zo sallan za a ce ana neman taimako a masallacin su kuma yan masallacin da mai ɗari biyu da mai ɗari biyar ba zai sa ba shi wannan alhajin suke gani shi kuma ba ku sani ba di ya fi kusan kuɗinsa yanzu kai mai ɗari biyar sai ka iya bada ɗari biyu shi kuma yana da biliyan ɗari walla ba zai iya bada dubu goma ba so da yana da son kuɗinsa shi yasa har irin waɗannan matakai namu na masallatayya kun ga ɗaya biyar goma ɗin nan shine mutum zai ciyar da abu gaba amma in muna hangen waɗancan masu taru da yawan su za su mana ba za mu yi abu da yawa ba amma in mun tashi son sa sola a masallaci kawai ai shela mai biyar mai goma ka kawo wannan biyar goma sai Allah ya sa mata albarka sai ka ga ta kai an sa amma in ya zama requestin dami mu rubuta mu je mu samu wani alhaji miloniya biloniya sa mana sola za mu ga bacin rai don haka duk abin da muka tashi mu yi da kanmu kawai da taro da sisin namu wa rasulullah sallallahu hazzara ummatahu min an yaftatinu bil mal fa yahlaku sannan annabi ma ya gargadi mutane al'ummarsa da kada su kuskura su fitini da dukiya da tara kuɗi sai su halaka fa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi sai ya ce inna ma ahlaka man kana qablakum hadha ad-dinar wad dirham annabi ya ce sani dai wannan dinare da dirhamin fa shi ya halakar da waɗanda suka kasance kafin ku wahuma muhlikakum kuma su za su halakar da ku ma'ana ƙoƙarin tara dukiya tara kuɗi shi ya halakar da wanda suke kafin mu mu ma kuma me annabi ya ce wannan al'ummar tasa abin da zai halakar da su kenan yanzu duk wani halakakke me ya halakar da shi ƙoƙarin tara dukiya ta halal ta haram musamman a yanzu da muke wani zamani yaki halal yaki haram wa qad zakara Allah ta'ala lana fi kitabihi wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnati akhbara man iftatana bil mali minan nasi fahalaku sana annabi sallallahu ko kuma Allah madaukakin sarki ya ambata mana a littafin shi haka annabi sallallahu ya ambata mana a sunnan shi wato labaran waɗanda suka fitini da dukiya daga mutane sai suka halaka wal aqilu man itta'aba bi ghairihi gani gawa na kuma ya ishi wane mai tsoron Allah mai hankali shine yake wa'azduwa da wani shi fa hadha sahibul jannatayn al-madhkur fi surat al-kahf mala yace ga ma'abocin lambuna guda biyu din nan da Allah ya ambata mana a cikin surat al-kahf iftatana bil mal dukiya Allah ya bashi sai ya fituna da ita fatakabbara ala sahibihi wa qala la hal yake girman kai a abokinsa yake ce da shi ana aktsaru minka malan wa azu nafara yace ana fi ka kudi na fi ka dukiya an gane duk wani abu da ka mallaka abun naka din na wuce wannan wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi lokacin da ya shiga lambun nasa ma gonar ta sai yana mai zaluntar kansa qala sai yake cewa ma azunnu an tabi da hadhihi abada yace wannan ba za ta taba karewa ba fa yace ma azunnu sa'ata na'am qa'ima yace kuma bana tunanin alkiyama mami za ta tashi wala irudtu ila rabbi la ajidanna khairan minha munqalaba yace in ma fa an je lahiran ko za zan samu irin wannan saboda tunda kaga an bana anan can mami shine can Allah ya bamu can suratu maryam ma athara aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan bayan yayi kafirci yace an je lahira za a bashi dukiya da ƴaƴan da yake da su anan Allah ya ce attala al ghaiba am ittakhadha inda ramani ahada ya tsinkayi gaibu ne ko sun yi alƙawari da Allah ne kenan sau da yawa masu dukiya tun da gani suke ka masali duniya ka masali lahira ko yanda ake a duniya an je lahira mami haka take ba haka bane ba an gane kuwa ba haka bane ba sau da yawa waɗanda Allah ma ya wato bai ba su dukiyar ba suka zama masu biyayya da da'a matsayinsu a wajen Allah ya fi matsayin masu dukiyar da ba sa taimakawa ba sa sanya ta ta hanyar da ta dace fakanatin natija mala ya ce ƙarshen lamari sai ya zama wa uhita bi samari fa asbaha yuqallibu kaffayhi ala ma anfaqa fiha wa hiya khawiyatun ala urushiha wa yaqulu ya laitani lam ushrik bi rabbi ahada ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا sai gashi bala'i dare ɗaya kawai ya cimma wannan gonakan nasa sun zamo karmami sai gashi yana juya hannunsa yana wato a bisa yanda ya ciyar da dukiya ya sa kuɗi ya lime alhali duk gonan gashi ta saraya babu komi yana cewa kaitona ina ma ban yi shirka da Allah ba kuma alhali lokacin da yake wannan kaitona din babu wanda zai taimake shi kuma shi ba zai iya taimakon kansa ba kenan ya yi alfahari ya yi takama ya daina ɗan uwansa ya ci mutuncin kowa saboda Allah ba shi dukiya yanzu gashi babu mi babu dukiyar wannan misali na farko kenan mala yace wa hadha qarun ga misali na biyu qarun allazi ftatana bil mali fa baga ala qaumihi shi da ya ji dukiya ba iya mutum ɗaya ba duk mutanen nasa ma sai ya biya rena su ya walakantar da su walam yaqbal minhum nasiha daidai lokacin da suke man nasiha la tafrah sai ce inna ma utitu ala ilmin indi suna dan karuna abu a sannufa yana cewa kai iya saya da sayarwa ne fa baka ga wani ya sa ya nitse ba ni kuma na sa na samu ba an gane kuwa haka ya ringa takama kawai suna a abu a hankali karuni yana kai mun iya da inda ka sa kuɗin mu duk kasuwar da muka sa sai mun samu an gane kuwa qala ta'ala Allah yana cewa inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alaihi qaruna ya kasance daga mutanen annabi Musa sai girman kai wato akan su as-sababu me sababi mal yace kathratul mal dukiya da yaga yana da ita qala ta'ala wa atainahum min al-kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usba ulil quwwa an gane mutum usba adadi mai yawa na jama'a wasu malamai sun yi sabani akan usba din an gane to wani adadi na jama'a su iya makullai na dan karunu to yana wahalar da su wajen me wajen dauka an gane in zan iya tuna wasu malamai sun ce usba mutum sun kai 40 to iya makullan sto sto din yana iya wahalar da su wajen me wajen dauka ina kuma taskokin kuma gurin da dukiyar take nan shagon kaza ne nan shagon kaza ne nan shagon kaza ne dukiya ga ta nan wa ma anna qaumahu nasahuhu mala yace duk da mutanansa fa sai da suka zauna shi suka man nasiha qala ta'ala kamar yadda Allah yace iz qala lahu qaumuhu la tafrah yayin da mutanansa suke ce da shi banda alfahari banda takama banda jiji da kai inna Allah la yuhibbul farihin lalle Allah baya son masu takama da jiji da kai wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah abinda Allah ya baka din nan ka nemi gidan lahira mana ka gina masallaci ka gina gidan marayu kai kaza kai kaza ina lokacin da kuke faɗa masa ba zai ji ba sai kuɗin ya ƙare kuma sai ya dawo cikin ku an gane duk wanda yake da kuɗi bai kula ku ba in kuɗin sa ya ƙare ya zo ku kuma kuma dangwal fula ku ku to da yana da shi da yana da shi ya guje ku ko sai da ya kare kuma sai ya dawo cikin ku to ya mugumi shi bai muku rana ba lokacin da yake da shi amma da ya kare kuma sai ya dawo wai ku ne za ku na ɗebe masa kewa da zantuka yanzu ya rasa masu ɗebe masa kewa suka gama masa wannan wa'azin fa wa bitagi fi ma ataka Allahu ad-daral akhirah dukiyar nan da Allah ya baka dan karu a nemi gidan lahira da ita mana amma wala tansa nasibaka min ad-dunya kada ka manta ka san ka na duniya ba ana ka ka ji daɗi ba ka tafi ƙasashen duniya buɗe ido ka je umara ka yi kaza ba wanda ya hana ka amma dai me kada lahira ka sani ita ce babban manufa wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika yanda Allah ya kyautata maka ya baka dukiya kai ma ka kyautata ka taimaki bayin Allah wala tabghil fasada fil ardi kada ka biɗi barna fa a bayan ƙasa kada ya zamo da karuwai da 'yan fim da 'yan luwaɗu da makiɗa da marawa su kake ba wa dukiya in kai haka ka nemi ɓarna a bayan ƙasa to wala ta bugil fasada fil ard inna allaha la yuhibbul mufsidin allah fa baya son masu ɓarna kare zamo kana da dukiya kawai yan banza ne suke cin moriya in an addini sun jefa ba za ka iya ba su ba ko kuma sai ka ba su dan tsugul amma kuma yan banza ne suka jefa kuɗi da yawa amma waɗannan ba ka iya ba su da yawa ya ka ba su dan tsugul masallacin anguwarku yana neman taimako ga dubu goma wata mutumiyar banza ta zo tana neman ka ba ta kuɗi ba ma taimako take nema ba ga miliyan goma an gane karkai haka illa anna qaruna alladhi iftatana bil mali lam yakbal nasihata qaumi amma qaruna kun ga da ya fitini da kuɗi yaga kullun alat kawai yake ji biliyan ta shigo miliyan ta shigo kaza ta shigo sai ya ki karban nasiha qala inna ma utitu ala ilmin indi yace kai kar ku takura mu wannan wannan kuɗin da kuke gani ba wanda yake da falala a kansa ni ne ƙwarewata ne da wayo na bani wannan dukiya fakanatin natija ƙarshen sai ya zamo fakasafna bihi wa bidarihi al-ard da gidansa da dukiyar da shi duk muka dara ƙasa Allah ya ce suka nutse fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillahi wa ma kana min al-muntasiri sai gashi ba wata jama'a da za ta taimake shi koma bayan Allah kuma baya daga cikin waɗanda za a taimaka ko su iya taimakon kansu cikin wannan fakankanin lokaci amma kun san a kissar akwai wawaye da suka rudi da suka ganshi da kuɗi ya laita lana mithla ma utiya qarun innahu la dhu hazin azim suka ce kai tanmu ina ma an ba mu irin abin da aka ba wa ɗan ƙaruni kai ɗan ƙaruni an sha kwana An gane. masu ilimi fa suka ce la kada ku rudu abin da ke wajen Allah shi ya fi mi shi fi alkhairi da haka kaga wani da kuɗi ta halal ta haram yana tarawa kai ka neme shi ta halal kar ka rudu kaɗan ɗin da Allah ya baka na halal ya fi da yawan da zaka samu ta mi ta haram wallah kun ga misali na biyu kenan ko to gaba ta uku almutrafun ahlul gina masu dukiya adiyan da suke alladhina fatanahumul malu famana'um an yastajibu lima ja'a bihi bihi rasulullah waɗanda da suka fituni da kuɗi ko annabawansu da manzan da aka tura suka ringa kiransu suka ringa kiransu kawai suna cin mutuncin annaba da manzanni suka ƙi su amsa kiransu an gane masu kuɗi nawa ne yanzu in kuka je kuka ce da Allah masallacin mu talakan masallaci ne ka taimake shi ya za ku ga wasu wallahi mai dan mai kokari shine ya ce muku to zai duba duba da ba zai ba kenan amma jama'a in kana da kuɗi ka taimaki addini ka taimaki al'umma shine ba amfanin kuɗi wallahi ka taimaki addini ka taimaki al'umma kuɗin nan ɗayan biyu ko ka ƙare ka bar shi ko ya ƙare mi ya barka to abin da ka ƙaddamar ɗin nan shine za ka same shi a ranar lahira shine za ka same shi a mizani قال تعالى الله yana cewa wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha kuma ba mu aika wato wani mai gargadi a cikin wata alƙarya ba face masu dukiyar garin suna cewa inna bima ursiltum bihi kafiruna kai tsaye kenan su ce kai abinda aka aiko ka da shi din mun kafirce masa so da kuɗi wa qalu sai su ce na'anu aktsaru amwalan wa aulada wa ma na'anu bimu'azzabin su ce mun fi yawan dukiya da ‘ya'ya tun da kaga an ba mu a nan ko mun je lahira ba mai azabtar da mu da Allah baya son mu ba zai ba mu ba suna auna duniya da ina da lahira kul Allah ce ka ce da su inna ma inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir lalle ubangiji na yana shimbid arziki ne ga wanda ya so haka kuma yana tauye shi ga wanda ya so walakinna aktharan nasi la ya'lamun sai dai da yawa daga cikin mutane ba su san haka ba kawai idan sun ga wani a talauci to shi ya so wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa kuma kace da su dukiyoyinku da 'ya'yanku ba fa su suke kusantar da ku zuwa gare mu kusanci ba illa man amana sai fa wanda kawai yayi imani wa amila saliha ya aiki nagari fa ulaika lahum jazaa'u dhi'fi bima amil waɗannan sune suke da sakamako ribi game da abin da suka aikata wa hun filgoro fati aminun sannan za su amintu a gidaje na aljanna ma'ana wannan dukiyar ba ita take nuna mai kusancin bawa da ubangiji ba sai dai madalla da dukiya ta halal a hannun mutumin kirki madalla da ita madalla da dukiya ta halal a hannun mutumin kirki wanda yake sanya dukiyar agun da ya me ya dace wannan madalla da shi kamar yadda taɓewa ga hasara na dukiya a hannun mutumin banza wanda baya sa ta a gurin da dukiyar ta dace a sata fakanatin natija mala yace to su ma waɗannan mutarafu haɗin masu dukiyar ga sakamakonsu annahum kanu min ashabin nari lallai ra sai suka zama ƴan wuta qala ta'ala Allah yana faɗa wa ashabu shimali ma ashabu shimal fi samumin wa hamim suna cikin iska mai zafi da ruwa da fasasshe mai zafi wa zillin mi ya'mum da kuma inuwa wacce take mai tsananin duhu la baridin wala karim sannan bai da wato masauki mai sanyi kuma bai da kallo na aminci innahum kanu qabla zalika mutarafin Allah ce kafin haka a duniya su masu dukiya ne wa kanu yusirruna ala al-hinzil azim sannan suka kasance suna dogewa akan babban laifi suna da dukiya ga aikata barna da laifi amma ba a ganin su a wajen alkhairi kuma ba a ganin dukiyarsu a wajen da ake sami alkhairi kullum ina faɗa kun ga laraba akwai lalatattu a cikinsu ko amma wajen ciyar da dukiya ba sa'anninmu ba ne wallahi har yanzu duk duniya duk ƙasar da kaga musulunci ya tsayi da dukiya suwa suka sa dukiyar larabawa ne kuma kar ka manta fa a cikinmu ba ba mu da masu kuɗi ba ne ba muna da masu kuɗi sunansa kuɗi amma ba za su iya ba masallatai masu tsada makarantu masu tsada hasali kuma idan ka je wadansu karatu su taimake ka idan ka dawo su haɗo ka da masallaci da makaranta kuma fa ba wai iya masu kudin su ba malaman su ma masu kudin su haka suke mu malaman mu masu kudin mu ba sa yi yanzu sai kaga malami yana da kudi biloniya ne amma wani masallaci ya gina da kudin sa wani gidan marayu ya gina da aljihunsa wani wakabi ya yi a wani waje da kudinsa bai je ya nemo taimako ba kuma yana da kudin sheikh bin bas mai kudi ne da ya rasu allah ji kansa aka ce sai aka gane adadin ɗaliban da yake ɗauka da aljihunsa ya ɗaunoyin karatunsu ko ƙasar saudiya a lokacin gaba ɗaya ba ta iya ɗauka yana da kuɗi haka duk za ku ga suke yi mai hisnul muslim na taɓa ku kisan shi anan kun ga ai malami ne ko amma wata ran ya je wani ƙauye da injiniya ya ce nan garin masallaci nake so kamar lissafi nawa zai ci da gurin wankan gawa da motar ɗaukan gawa da komi gidan liman da gidan ladan kamar lissafi kuma ba na so kowa ya sani a duniya ya ba shi lissafi ya ba shi kuɗin aka je aka gina sai bayan ya mutu sannan aka sama shi ya gina masallacin wani mai kuɗi ya ce kai malaman nan suna zage mu ba ma ba da zakka su ma kuɗinsu ya kai zakka wai ba suke ba wa ne abinda a kwashen maki ne da gaske yake yi duk muna zargin masu kuɗi ba sa ba da zakka ba ma kallanta dubu biyar ce dubu goma idan yana son ka dubu ashirin an gane kuwa sha karka ban dubu biyar karka ban dubu goma karka ban dubu ashirin wanda suke saurare na sun suna ba da zakkar wannan kuɗi ni na fi ƙarfin dubu ashirin zakka don haka to malaman ma sai ka rasa to dubu biyar goma suke bayarwa ko kuma ya suke ba da zakka amma dai suna da kudin zakkar ai mu wuce gaban nan gaba ta gaba daga cikin wanda suka fituni da kudi aklatu riba masu cin riba allazina ftatanu bil mal waɗanda suka fituni da kudi fa mala'u butunahum min riba sai suka cika cikin su da riba wa at'imu auladahum min riba kuma suka ciyar da ayansu daga riba kun ga yanzu riba din nan ta yi mamaya sosai yan sai banki in kuna yi kawai sai ce ha kana kasuwa kaɗan zo mu baka miliyan goma ashirin mana gashi kana yawan transaction da mu in ka ce ba za ka karɓa ba sai su ce kai kar ka faɗa wa kowa bari ka ga ga wane da wane da wane ma duk suna karɓa ka zo kawai mu baka abin da fa yake faruwa kenan yan kasuwa da yawa shi sa aka ga mutum ku ya tashi shekara hudu biyar fa kamar an sace tib ya sace me yasa bashin banki ne sai da kasuwar ta haɓaka sai suka zo suka ce dole a ba su mai kudin su ga interest miliyan ɗaya an ce interest dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu kuma a wata uku yaushe a wata uku ka ci ribar dubu ɗari biyu da hamsin ka ba su sannan kuma kai ka cire ribar ka ba ruwanka da riba ka nemo bashi na halal yam haƙullahu riba wa yulbi sadaqat ita riba Allah ya ɗebe mata albarka ne duk mai hidima da ita ku tambaye su ba sa ganin albarka dan haka kana samun aikin gwamnati in banki suka zo suka ce ka samu aiki yana da kyau a ce kana da mota kana da gida kana da kaza ya za a yi bashi zamu baka kada ka kuskura akwai dan majalisa da aka taba hira da shi a BBC me yiwa shekara ko biyu ko uku da ta wuce yake cewa daga kaje abuja a wani matsayi sai banki zo su ce ai baka da mota baka da gida baka da kaza za a yi baka zami ya ce idan ka kuskura ka karba har ka kare tenuwar ka suna ɗiban kuɗi ba ma ka gane kanya ake ɗiba mai ake ɗiba ya ce shi yasa da yawa daga cikin 'yan siyasa sai ku zaɓe su shekara takwas sai su je su dawo ba su iya muku komai ba duk banki ne suke cinye kuɗi don haka mutum ya guji riba Allah ya ɗebe wa riba mai riba albarka an gane kuwa hadisai da yawa sun yi tsokaci a kan mai abin da ya shafi riba lokaci saboda mu dan tattaɓe ta ƙarfe nawa ne yanzu kuma nawa bakwai ta yi eh ha sai mu je mu dan tura sai malam yake cewa zan dan takaita mana saboda lokaci al-bukhala gaba ta gaba marowata allazina ftatanu bil mal fa bakhilu waɗanda da suka fitina da kuɗi sai ba sa rowa bi zakati amwalihim ba sa ba da zakar dukiyarsu walam yatasaddaqu minha ala alfuqara'i kuma ba sa yin sadaka dukiyar ga talakawa wal masakin da miskinai wannan kun ga kenan fitinuwa da kuɗi yake sa mutum yayi rowa ƴan siyasar mu sun fitini da kuɗi shi yasa ba sa mana aiki federal sama ta bayar ƙasa kuma ta me ta hana ku dai duba idan kuka ga wasu matsayi a yankin nan namu yadda kuka san babu, babu kujera ma ko mai kujera sai ku ga wane matsayi kaza yake riƙewa mi ya kamata ya yi babu ba ya yi shi yasa ina kira da duk 'yan yankin ko ina duk wanda ya shekara hudu ya ce tazarce to ku sami elders naku su zauna da shi miyayi iyaye su zauna da shi shekara hudu da 'ya'yanmu suka zaɓe ka da muka zaɓe ka mi ka mana mu gani a ƙas nuna mana sai ya ce babu sai su ce maka ba za ka koma ba ba za mu yi ka ba wannan iyayenmu sai kun yi haka idan ba ku yi haka ba wallahi ba za a gyara ba cutanmu suke yi 'yan arewa wallahi zalintar mu suke babu makaranta babu asibiti yanzu ka je asibituttukan mu ana yajin aiki ko mutuwa ka je yi ba likita yana nuna suna zalintar mu ya kamata iyayenmu dattawan gari su tashi su ceto al'umma a zauna da su shekara hudu mi kai shekara hudu ba abin da ne to wallahi ba za mu sa a zaɓe ka ba sai ku sanar da mu cewar kar ku zaɓuwa na mu ba za mu zaɓe shi ba kuma za mu hau mumbari kuma za mu rubutu a yanar gizo cewar ba za a zaɓuwa na ba kuma ba ma tsoron kowa ba ma tsoron kowa ba za mu zaɓe shi ba ba za mu yi shi ba wani za mu zaɓa amma shekara hudu bai mana komi ba ya ƙara hudu shekara takwas ya cuce mu ya cuci makomar mu shekara takwas ɗin nan an kashe wasu na har abada don haka ya kamata muna kira ga dattawanmu na gari da dattawanmu na anguwanni za su iya canja wannan zaluncin da ake fama da shi amma rowa ta yi wa kun zaɓi mutum ya zama marowaci baya mu komi da kun je ya ɗura muku ashe ya ce ba ku zaɓe shi ba kuma shi kenan ruwa ta sha Allah ya rufa mana asiri don haka rowa abin da ya haifar a wannan fitinuwa da kuɗi shi yake sa mutane suke zamowa rowa suke da rowa kana masiruhum ila nar marowata sai zama makomarsu wuta Allah ya ce wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahu Allah bima ataahum Allah min fadli huwa khairan lahum bal huwa sharrun lahum kada waɗanda suke rowa da abin da Allah ya ba su na falala suke rowa da shi su zata alkhairi ne gare su bal huwa sharrun lahum Allah ya ce sharri ne gare su sayutawwaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah za a naɗe su da abin da suka yi ruwa da shi ranar alkiyama ɗin a naɗe ba za a naɗe su a kora su wuta da shi don haka wannan kenan kun ga mutum da ya fitini da kuɗi zai mi zai halaka daga ciki ma da ya kawo misali a sunna akwai kuturu akwai mai kora akwai makaho da duk talakawa ne Allah ba su kuɗi ba su da matsayi suka zo suka ce a zaɓe mu aka zaɓe su suka zama wani abu shikenan sai suka kafirce wani imar Allah to su ma waɗannan mai kora talaka ne aka bashi dukiya ta hayayyafa shi ma kuturu talaka ne aka bashi dukiya ta hayayyafa makaho talaka ne aka bashi dukiya ta hayayyafa duk bayan an warkar da su biyu faduwa suka yi jarabawa da wanda ya ba su dukiyar mala'ikan ya dawo da cewar guzuri na ya kare ku taimake ni kuturu ya ce ba zan iya ba ɗawainiya ta yi yawa shi ma wancan mai kora ya ce ba zan iya ba ɗawainiya ta yi yawa ya ce ban san ku ba jiya suka ce a wannan kuɗin kabiran an kabirin mun gaje shi ne iyaye da kakanni na haka ba za mu iya baka ba ya ce Allah mai da ku gidan jiya suka koma babu dukiya shi kuma makawo ya tuna ni'imar Allah ba ya ce ka ɗauki duk abin da ka ga dama ba zan hana ka ba don haka wannan mala'ika ya ce to ni mala'ikan Allah ne Allah ya jarabe ku ku uku biyu sun faɗi jarabawa Allah ya fushi da su kai ka ci jarabawa Allah ya da kai to yanzu nawa ne 'yan siyasa ga sunan talakawa 'yan talakawa su zo su ce ku zaɓe mu a zaɓe su su tafi falamma atahumullahu min fadli bakhilu bihi da Allah ya ba su kuma suka kafirshe suka kuntata wa ƴan uwansu talakawan alhali su ma talakawa ne ayan talakawa wannan tafiyar arewan tafiya ce ta shidanci ba daidai ake tafiya ba mala yake cewa awwalan ibadallah bayan Allah ku sani i'lamu anna al-mala alladhi fi aydikum huwa malullah dukiyar da take hannunku fa dukiya ce ta mai ta Allah in yaso zai kwace dukiyarsa don haka in Allah ya baka yi kokari ka sanya ta mai ta hanyar da ta dace mala ya ce kuma wannan ina dan takaita saboda lokaci wa'lamu anna Allah azza wa jalla innama a'takum hadha al-mal lituqimu sala wa ta'budu Allah la litubarizuhu bil ma'asi yace kuma ku sani Allah ya ba ku dukiyar nan ne don ku tsaya da sallah ku bauta masa ba wai ku ta saba mishi ba nawa ne Allah ya ba su dukiya shikenan sako kawai da baya zina yanzu yayi kuɗi shikenan ya zama kasur gumin mazinaci da baya shan giya yanzu ya samu kuɗi shikenan ya fara mi shan giya nawa ake yi an gane ko da yana sallah yanzu ya samu kuɗi kuma ya daina mi sallah da yana zuwa masallacin ku ganshi yanzu yana da kuɗi ba zai zo ba an gane mala yace fa kam minan nas iftatana bil mal fa dayya as-salah nawa ne daga cikin mutane suka fitini da kuɗi suka tozartar da sallah wa barazallaha bil ma'asi bi mali kuma yake saba wa Allah da dukiyar tasa saniyan abu na biyu i'lamu annakum raji'una ila Allah yawmal qiyama masu dukiya ku sani za ku koma zuwa ga Allah ranar alqiyama wa anna Allah sa'ilukum an hadha al mal sana Allah zai tambaye ku game da wannan dukiya din faktasibuhu min alhalal wa anfiquhu fi ta'atillah to ku neme shi ta halal kuma ku ciyar da shi a tafarkin yo Allah biyayya annabi sallallahu alaihi hadisi yace kababuwan ba ba za su gushe ba sai an tambaye shi daga cikin tambayar da za a ma dukiya ta ina ka samu kuma ta ina ka kashe ta thalithan abu na uku i'lamu anna almala idha iktarana bil ilmi shar'i yusbihu ni'matan ala sahibi dukiya idan ta haɗu da sani da ilimi to tana zama ni'ima gabawa yasulu bihi ila a'la almanazil inda Allah zai zama mafi kololuwan matsayi a wajen wato ainihin Allah madaukakin sarki rabi'an mala yace gaba ta hudu litakun tijaratukum bi amwalikum ma Allah wato kuna kasuwanci da Allah mana da dukiyarku inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna mu'mine ne suka bada ransu suka bada dukiya sai Allah ya ba su me aljanna wata da Allah ya saukar da lantana albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun Abu Talha al-Ansari yace yace ya Rasulullah dukiyata wacce na fi so ita ce bai ruha tunda Allah ya saukar da ba za ku samu aljanna ba sai kun ciyar da mafi soyo dukiyarku a gare ku to na baya tafi sabilillahi annabi ka sanya ta diyan da ya dace annabi ya ce madalla kasuwanci mai riba ka je ka raba wa ƴan uwanka an gane mu fa yanzu mala yake cewa kuma mala ya kawo mana misali nawa na na Abubakar radiyallahu anhu da Umar Umar radiyallahu anhu wata ran yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi taimako sai aka dace ina da kuɗi yace sai na ce in abubakar ya wuce ni a ba yau ba zai wuce ni ba yace sai in kasa dukiyar da nke da ita rabi a lokacin sai na kawo ta wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina isowa sai ga abubakar da dukiyarsa gaba daya ya kawo ta annabi Umar radiyallahu anhu annabi ya tambaye shi ya Umar me ka kawo na dukiyar ka yace rabin ta ya ma'aikin Allah abubakar me ka kawo shi du iyalanka fa na bar musu Allah da manzon Allah Umar ya ce daga ranar ba zan ƙara gasa aikin alkhairi da abubakar ba domin ya wuce fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu masu dukiya anfiku Allah ya ce ya ibna adam anfik unfik alaik ya kai dan adam kana bayar da dukiyarka kana ciyarwa ni zan na mai maka gurbi wa ma anfaqtu min shay'in fa huwa yukhlifu in ka ciyar Allah zai mai maka da gurbi amma yanzu ku kalle mu yanzu da za mu ba da kowane mai kuɗi zai ba da zakka kar ya sadaka zakka kawai dala za ku garin nan a san shekara biyu uku zakka kawai banda taimako kar ka taimaki kowa ka baki zakka to amma mai kowa ya mi ya riki an gane in cike mana da hadisi annabi sallallahu ce da sahabban su wata ran waye cikin ku dukiyar marayu ta fi soyuwa a gare shi daga dukiyarsa dukiyar magada afwan dukiyar magada ta fi soyuwa a gare shi daga dukiyarsa sahaba annabi sassan dukkan suka ce ya rasulullah mun fi son dukiyar mu akan ta magada sai annabi ya ce to abinda kuka bayar kuka sanya na aikin alkhairi da dukiyar a duniya shine naku wanda kuka bari a bayan ku kuma na me magada mai sudusi mai sudusi mai kumuru haka za a rarraba na haka ya koyan wa musulmai qaddimu li anfusikum ku yi wa kawunanku ولا تكن كالذي قد قال إذ حضرت وفاته ثلث مالي للمساكين kada sai ka zo mutuwa ka ce a gina masallaci a yi kaza a yi kaza yanzu za ka yi in ka zo mutuwa wallahi ba wanda zai zo mutuwa yana da dukiya iyalansa ba su lissafa dukiyar ba babu shi kowa in mai dukiya ne zo mutuwa matar ka daman ta gane su biyu ne to ta san kasan su an gane ayanka ma suna harin kasan su don haka kawai kaiwa kanka kan sai ka mutu kawai ka ce a wannan miliyan 100 da na bari da Allah a gina masallacin miliyan 10 wallahi rikici za yi wallahi ku je ku tambayi alƙalai ƴaƴan ne suke cewa ba su yadda ba ɗaya ne zai ɗanyi taurin kai ya ce wallahi shi fa bai ji ba bai yadda ba sai sauran masu bugoyen ba su kawai su ce eh wallahi sun ma tun da wancan ma ya ce bai yadda ba shikenan ba a yadda ba kawai kuna zama da alƙalai kuna ji haka ya koyan wa musulmai mu ya kawo nan mu mala yake cewa ma za ya fa'al muslim liyan jomin fitnatin duniya wa fitnatin mal me mutum zai yi ya tsira daga fitinar duniya da kuma fitinar kuɗi shine abin da zamu ji insha Allah ta'ala zama na gaba wani hanyoyi mutum zai bi wajen ya kubuta daga fitinar duniya daga fitinar kuɗi wannan shine darasin mu na gaba ubangiji ta'ala ya tsare mu daga fitinar dukiya da fitinar kuɗi Allah ta'ala ya sanya wannan ru- duniya kada ta zamo ita ce babbar manufarmu Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala ila an-nar masirana Allahumma kfina bi halalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak Allahumma astur awratina wa amina rawatina يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله